بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من بلغ علما babin da ya zo na bayanin falalan da ke cikin isar da sako na ilimi ka jiyo ka je ka jiyar ka koya ka koyar ka sani ka sanar ka koyi ka koyar ɗaya shi kenan قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ليث بن أبي سليم ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد أه؟ ليث بن أبي سليم أو سليم سليم ne ya rubuta ko akwai sulaim naku sulaim ne eh ni ma na salim ne amma tun tun ina muna karanta shi mun karanta shi kaza mun karanta shi sulaim an ya haibin abbadin abi hubairat al-ansari ana abihi an zaid bin thabit qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها محل الشاهد كده نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه زاد في علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم نضر الله امرأة من ظل الله يحسكك باوة wani bawa wanda ya ji magana ta hadisi na faballagaha ya je karantar ya sanar da mutane da manzo Allah ya mishi addu'a da nazara wannan addu'a mai take nufi annadara annabara haskakawa me za haskaka mun karanta qala al-khattabi da'a lahu bin nadara wa hiya an-ni'ma yaro kan masa Allah nadara ni'ima kenan wa hiya min an-nadarati wa hiya fi al-asli husn al-wajh an-nadara shine kyakkyan fuska hasken fuska wal bariq da kalli da haske wa arada husn qadari ma'ana ma'ana darajar ta daukaka والمراد abinda ake nufi nadar Allah mar'an albasahu Allah nudra Allah ya sa masa tufan haske wahiya alhusn wa khulusul launi shine ya zama ya samu kyau ya samu haske ai jammalahu wa zayyanahu wa awsalahu Allah ila nadratil janna tun daga hasken duniya Allah ya sa mishi haske har cikin aljanna أي نعيمها ونضارتها قال ابن عيينة ابن عيينة يتي ما من أحد يتي بأتبغ ونمتن ديبا يطلب الحديث ليكي كو يكرات إلم حديثي إلا وفي وجهه نظرة سي أنسى محسكي أفسكسا سبود البركة ونا الدعاء فبلغها سعنا سيتي فرب مبلغ فرب حامل فقه ghairu faqihi so da yawa mutum zai je jiyo karatu amma ba shi da karfin istinbati da zai iya fitar da hukunce hukunce da yawa a ciki wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu so da yawa zaka je ka je karatu ka je ka sanar da wanda ya fi ka sanin yadda zai istinbati ka je ka faɗa masa yayi karanta yayi ya mai da hankali a ciki sai istinbati abinda kai ba zaka iya ba kai kuma ka je ka jiyo karantar da shi zana fi aliyu mahmud sannan sai manzo Allah ce salatu yace abubuwa guda uku tabi'u guda uku in mutum na tare da ɗaya a cikin su ko su duka su ba za a samu khiyana yaudara da cin amana a cikin zuciyarsa ba la yughallu alaihin qalbu mar'in muslimin ikhlasul amali lillah duk wanda yake tace aiki tsakani da Allah ba zai ci amana ba ba zai yaudara ba ba za su sa wannan tabi'u munanan tabi'u ba za su samu wuri a cikin zuciyarsa ba wannus wannus li a'immatil muslimina ma mana annus an-nasiha an-nasihatu iradatul khair lil mansuh lahu iradatul khair lil mansuh lahu ma'ana ana son kai mansiya da a'immatul muslimina sai suka ce shugaban a'immatul muslimina shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me menene nasiyar da zaka yi mishi kyakkyawan bin sunnarsa da yada sunnarsa wa luzumu jama'atihi da lazimtar jama'an musulmi wa'annan tabi'u guda uku mutum ya kiyaye su da wahala yaudara da cin hamana da wawasa dukiya da menene da menene su samu zama a zukatansa zuciyarsa ba za su samu ba صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى أو منى إلا جيت مسجد الخيف فقال سيدنا الله نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلي يعلى وحول السند قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ai kaji manzo Allah abubuwa guda uku da ya fada mutu yana kokarin yin su da wahala yaudara da cin amana da zamba cikin aminci ya zauna zuciyarsa ai an ji abin da ya fada ku ikhlasul amali lillahi wa nusul a'immatil muslimina ya zama na kowa za ka yi mu'amala da shi an nasihatu iradatul khairi lil mansuhi lahu ba haka aka fada ba hal adullu kuma ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna ma'ana sai suna mishi nasiha irin ta bahaushe a'a mukhlisuna duk abin da za ka yi kai tsakani da Allah ba ruwanka da wanda za ka yi ma Allah kake kallo yana kallon ka inda aka ce aka dawo Allah yana kallon ka kuma ana kira man katibin suna rubuta abin da zaka yi kowa zaka yi kai mishi saboda Allah to ba zaka je ka salwantar da abubuwa har mutane su shiga wahala ba an fahimta
cikin ɗalibai akwai wanda ba su kai ba za su iya ɗaukar littafin hadisi su zaunar da jama'a ko su karanta ko su amma suna isar da sakon da hadisin yake faɗa ga jama'a za Allah hana kaza mu za Allah ya ce ai kaza za su shiga karkashin wannan addu'a me manzon Allah ya ce nadara sami'a maqal fa ballaghaha ina ma na fa ballaghaha sai isar da sako dan yaji ya ji da larabci je fara da Hausa ya isar ya isa to Allah ba jin Hausa ne shi ya halice ta ma to shi kenan abinda ake nufi isar da sakon ka karanta nuna ma mutane Allah yana son kaza Allah baya son kaza قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه ba haka ce ba ina ma na fa ballagahu ya isar da sako eh ah yana faman fitar yana faman kana faman fitar da shi cikin da'ira ke ya isar ko ya karantar ya isar to gani ya shiga ciki kenan ku in ka ce ya karantar inda ya karatu ba fa to ya karantar shine min babil aula kenan suke mai
babu da wuce a baya idan suke suna kafa kafa wurin su saura da cikin rubutu da karatu da aka dame? aho to to to yana ta na gani man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar abinda yake ba su tsoro ke قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أملاه علينا قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه وعن رجل آخر هو أفضل في نفسه من عبد الرحمن عن أبي بكر قال يتي ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر من الله يا خطبة رانا ببن صلى فقال سيتي ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغ يبلغه أو آله من سامع منذ الله يخطب رانا صلى يتي ليبلغ الشاهد الغائب wanda ya halarci wannan khutba in yaje ya isar da sakon ma wanda bai samu zuwa ba fa innahu saboda cewa shi yanda al'amari yake rubba muballighin yuballaghahu da yawa mutanen da bai je ya ji ba an jiyo ne aka zo aka sanar da shi aka isa masa sako awalahu min sami'i sai fi wanda zai jiyo ma fahimta haddace abu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وحول السند قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شميل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كشورارا ليبلغ الشاهد الغائب قال حدثنا أحمد بن عبد قال أنبانا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن الحسين التميمي عن أبي القمة مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ شاهدكم غائبكم ليبلغ شاهدكم غائبكم wanda ya halarta ya halarta a cikin a cikin ku ya jiyo ya isar da sako wanda bai halarta ba قال حدثنا محمد بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل الحلبي عن معان بن رفاعة عن عبد الوهاب ابن بخدي المكي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه wannan hadisin na darla wa sai da wani rubuta majistir a kai adadin hanyoyin da ya zo da maganganu da ke ciki da mai da mai nadar Allah mura'an sami a makalat malaman hadisi suna alfahari suna jin daɗin wannan hadisi babu man kana miftahan lil khair babin da ya zo na waɗansu bayan Allah Allah yana azurta su zama mabuɗai ne na alkhairi duk inda alkhairi yake zaga suna da hannu a ciki duk inda shirri yake zaga suna rufewa ba sa son shirri to in mutum ya zama haka me yake mece ce darajarsa قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي ان من الناس مفاتيح للخير manzalaci tabbas a cikin mutane akwai waɗanda mabuɗai ne na alkhairi miftah al-mafatih jam'u miftah wal miftah ma bihi yuftah sai ce cikin mutane akwai wanda su mabuɗai ne na alkhairi maghaliqa lisharri makullai ne na sharri duk kofar da ake sharri sai su kulle duk kofar da akwai alkhairi budewa su wa inna minan nasi mafatiha lisharri a'adhana Allah minhu a cikin mutane kuwa akwai wanda mabudai ne na sharri da'iman ba sharri akai ba su ba za su ba su maghalika lil khairi ba sa so su ga alkhairi فطوبى لمن جعله الله مفاتيح الخير على يديه فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه اتي ما دل الجنة الخير يا تبتغى وند الله يسكى مبود الخير أحننسا وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه boni tsananin azaba kuma ya tabbata ga wanda aka sa mabudin sharri a hannunsa Allah ya kiyaye قال حدثنا هارون ابن سعيد الايلي ابو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرزا الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الخير خزائن wannan alkhairi da kake gani taskoki ne walitilka alkhaza'in mafatih wancan kuma taskokin kuma suna da mabudai fatuba li abdin li abdin ja'alahu Allah ja'alahu Allah miftahan lil khairi mighlaqan lil sharri wa waylun li abdin ja'alahu Allah miftahan lil sharri mighlaqan lil khairi daga malaman hadisi saboda tsantsenin su wannan hadisin ma'anarsa daidai ne amma sanadin akwai rauni shi ce da'ifun jiddan babu thawabi muallimin nasi alkhaira babin da yazo na falalan da ke cikin ilimantar da mutane alkhairi sanar da mutane alkhairi قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم yana fada cewa innahu cewa shi yadda al'amari yake tabbas babu ko shakka la yastaghfiru lil alimi man fi samawati wa man fil ardi halittar sama da kasa suna neman gafara ma alimi malami hatta al-hitani fil bahri har kifi a cikin teku قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم من علم علما wanda duk ya karantar da ilimi ya sanar da ilimi falahu ajru man amila bihi yana da ladan duk wanda suka yi aiki da wannan ilimin la yunqasu min ajri al-amili ba za a rage ladan wanda ya aikin ba shi ma za a bashi ladan shi ba abin ba za a rage ba قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظور الله صلى الله عليه وسلم يجي خير ما يخلف ما يخلف الرجل من بعده ثلاث yace fiyayyen abin da mutum zai bari a duniya bayan rayuwarsa abu uku ne waladun salihun ya lahu ɗana kwarai yana masa addu'a Allah masa gafara wa sadaka ta jiri yablughu ajruha da sadaka sadakatul jariya kenan yana lafira ladan na gudana zuwa gare shi wa ilmun yu'malu bihi yu'malu bihi min ba'dihi da ilimin da ya karantar ya sanar bayan ya mutu kuma na aiki da ilimin ana aika masa lada duk wa'annan matanin hadisin baki da ai mahallu shahid ne ko a mahallu shahid shi nan ɗaya ne ثواب معلم الناس الخير كو اين محل الشاهد في wannan hadis علم كو قال حدثنا ابو الحسن وحدثنا ابو حاتم محمد بن يزيد ابن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني اباه قال حدثني زيد بن ابي بنيسى عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب ابن عطية قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي إن مما يلحق المؤمن من عمله تبس yana cikin abin da ke isa ma mumini lahira cin aikansa wa hasanatihi da kyawawan ayyukansa ba da mautihi bayan mutuwarsa ilman allamahu wa nashara ilimi da ya karantar ya yada wa waladan salihan tarakahu da ɗana kirki da ya bar shi wa mushafan warrasahu da alkur'ani da ya gadar wa au masjidan banahu ko masallaci da ya gina au baitan libni sabil banahu ko gida da ya gina ya bar shi hubusi wa kafina ibni sabil au naharan ajrahu ko rijiya da yayi ko korama au sadakatan akhrajaha min malihi ko sadaka da ya fitar a cikin dukiyarsa fi sihhatihi wa hayatihi yana lafiya yana jin dadin kuɗi amma sai da ya zo gashi nan yau ba yadda za a yi zai mutu kuɗi ba shi da amfani kenan rannan ya ce na ba wa ne kaza na ba wa ne kaza in baka masu ma me za ka yi da shi amma lokacin kana jin daɗin kuɗin ka ɗauka ka baya min ba da mautu ko mahallu shahid wadih aw yahtaju ila niqash wadih aina mahallu shahid ilman allamahu wa nasharahu ilman allamahu wa nasharahu tayi shi kenan ko قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم هذا السند الضعيف amma ma'anar hadis ma'anar hadisin sahihi ne ko ba sahihi ba to sanadi fa da'ifi ne sai ce haza hadisun da'ifu shikenan magana ta kare babu man kariha an yuta a ukbahu babin da yazo na wanda baya so ana tafiya bayan shi yana tafiya ana bin bayan shi almajiri na bin bayan shi sai to sai su yi kenan sai su gaban shi kenan shi yana baya kenan ko ko ya za a yi eh to za mu gani za mu gani insha Allah saboda ibnu majah da nisa'i ne ai baya son karambani ko da shi yasa da sai ai ai قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال إتي أنكربو قال إتي ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قد ولا يطأ أخبيه رجلان ba a taba ganin manzo Allah na ci abinci a kishin gidi ba ko yana tafiya mutane na bin bayan shi ba saboda wai yana gudun kar alaman girman kai ya shiga ciki duk abin da zai nuna ji da isa a kishin gida ana ci abinci ko ana tafiya waɗannan na baya ana ji da kai an ji manzo Allah kenan amma waɗannan sunoni suna da wahala ba gemu ne da daga wando ba su sun fi komai sauki shi yasa kowa na iya yi amma waɗansu abubuwan suna da wahala ko to ya ce wallahu ya asimuka minan nas ina munasaban wannan ayar da wannan magana yana da matsayi kamar irin sallah da yake da ba su da gidan da shi ba dai ba wani masu kula da shi ba. Haka ne za mu ga da akan waɗannan abubuwa da aka samu aiki a aikace su kai kan a wallahu ya asimuka minan nasi ka fada ta ce maru iya nabiyu sallallahu alaihi ya asimuka minan nasi daga baya aka manzo ce man ya harsu ni wa zai min gadi zai bacci wa zai min kaza kaza kaza kaza kaza ba haka bane ba daga baya aka saukar da wallahu ya asimuka minan nasi tun daga nan ce Allah ya kare ni kowa ya tafiyarsa duk ɗan agaji kowa ya tafiyarsa ba haka bane ba wata mata baturiya wata batu da takarta wallahu ya asimuka minan nas ya ce tabbas manzon Allah manzon Allah ne ya ce in mutum zai yaudari kowa ba zai da yaudari kansa za ka iya yaudarar kowa amma ba za ka yaudari kansa ba har ya ce kowa ya tafi Allah zai kare shi to tabbas sallallahu alaihi wasallam to mu je maganar ka me kake so kai bayani a lokacin da kai ke zafi ai an faɗa wannan maganan wannan ya daga hannuna wannan ya daga hannuna ai ta ana ba haka ba ne ba ai duk wanda ya hawa ma saukowa zai dole ai baka mutum mai sauko ba zai rikito ne da gaske ai gara mutum mai sauko a hankali ko haka ne قال أبو الحسن وهد بيان وانا ينزو قال أبو الحسن وحدثنا حازم بن يحيى قال حدثنا إبراهيم ابن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أبو الحسن وحدثنا إبراهيم ابن نصر الهمداني صاحب الخفيز قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معاذ ابن رفاعة قال حدثني علي بن زيد يزيد قال سمعت القاسم ابن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد وترانا أنا ذاتي منذ الله يوتي مكبرة بقيع الغرقد وكان الناس يمشون خلفه متارك مزنا يعني بايا مزنا الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه مزنا الله لا تفيا شيء متارك سنزبان سناج da ya ji motsinsu sai ya gir abin ya mishi girma a ce a zo a ce ana goyon ana bin bayan shi ai mana girman kai zai shiga ciki kenan wa qara zalika fi nafsi fajalasa hatta qaddamahum amamu shi manzo Allah ya zauna wuce wuce kowa sai da suka wuce gaba sannan ya tashi yana bin su li'alla ya ka'a fi nafsihi shay'un min al-kibri walakin na sanad da'if li'alla ya ka'a fi nafsihi shay'un min al-kibri ya fito fili ko eh قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيه الأهنزي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه manzo Allah yana tafiya sahabbansa na gabansa ne wa taraku zaharahu lil mala'ika shi su bar bayan shi ba mala'iku su suna gaba sallallahu alaihi wasallam dan an san ne saboda mai a shi san to lokacin da annabi musa ya je da ɗayar shu'aibu suna tafiya ita ta san inda za amma mace ce baya son ta ci gaba mace duk inda aka ce mace wannan mace ce to fitina ce maimakon ya bar ta ci gaba yana tafiya ba ita ba gidansu bane ba hanyar gidansu bane ba annabi Musa ya san gidan ne inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana to mu tafi ya za a yi ta ci gaba ita ta san gidansu mace jikin mace fitina ce ga namiji ba jikin mace ba duk abin da ya danganci mace fitina ce ga ɗa namiji sai haka ne haka ne eh daidai da takalmin da mace ke sawa daidai da masu duk kayan mata da ake sa kaji matasa suka gani ta yi musu sha'awa sai na sayar musu fitan eh ngai me eh fitina ce haka kawai ga ɗa namiji daidai da takalmin mace daidai da masu ɗinki a kamanan a yi mene a mene haka haifin da yake yake ainihin wanda ya kawo wannan tsari na ɗinki ɗinki ya aka yi wani ba yahuda ne yana so ya ga me yake ɗauki hankalin maza sai ya ɗauki yarsa shi sa mata riga ya rufe jikin ta duka tana tafiya yana rubuta yana yana mai kenan mulahaza yana note kenan ai an wuce wuri kaza kaza an wuce tal'udu mutum uku da suka mai suka suka kalle ta mutum biyar ne sai ce aka koma gida sai ya kama wannan rigar ya matsa nan ya matsa nan ya gyara nan ya gyara nan sai ya dawo kuma ana wucewa kowa sai gami kowa sai gami ya san in ana son a fitinin namiji a bari mace ta sa rigar da zai fito da fitinan ta yau daga nan aka samu ɗinke irin waɗannan ɗinke-ɗinke da ake eh مفتاح وباباتيب للشر ها بنجي بقى مفتاح الشر kenan manzo Allah ya bada labari yace akwai cikin mutane abin da su duk kasashen turai ne ake abin da yake tafiya abin da yake tafiya ke to kace in an san inda za a kenan shine almajiran za su shiga ba kenan ko to ai ko ba su sani ba ai ba suna tafiya ne mil ɗaya tsakaninsu ba ba kusa da kusa suke ba eh ana tafiya an ɗauko titi an kama hanyar tal'udu ai ba za a yi ba sai an kai tal'udu tukuna ai tunani wucewa za a yi ko hagu za a yi ko dama za a yi ba haka ba ne ba to sai a jira umar zai yi ko ba zai yi ba eh eh eh eh ban ji ba?
masu ɗinki masu da kaya eh kowannan matashi ya gani sai ya tarar mishi hankali kowannan mata namiji ya gani sai ya tarar mishi hankali duk abin da ya danganci na ce da na ce ma duk duk abin da ya danganci mace ko dan kwalinta ko ma ya fita ne duk abin da ya danganci mace yana jin hankali ko haka ne ko ba haka bane eh haka ne a sa me wani da kira da ke kawo na iya sanar to ina ruwan su da kai ina ruwan su da kai a yanzu kana so ka kare addinin ka ai sai ka hakura da abin da abin da ba a rasa ai duk sa'an da mutum ya ce yana so ya tara duniya to sai wani abu da addini shi fa ya- ya salwanta shi ya salwantar da addini shi ko kai ka shiga ɗakin ko kai ka shiga gidanka ɗakin ka zanin matarka na rataye da riganka na rataye ɗaya suke a yin ƙa'idonka ɗaya suke ya sa mazala ce ba'idu baina anfasin nisa rijal wan nisa Eh, fitina ce kuma sai yanda Allah ya sai istighfar annabi yusuf annabin Allah ne da ya roki Allah wa illa tasrif an an wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin manzo ne na Allah amma ya roki Allah ya roki Allah ce wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna sai Allah ce fasarafa anhu kaidahunna ba haka bane ba fastajaba lahu sa ba haka ya fada ba in annabi Musa annabi Yusuf ya fadi wannan wanda shi kansa matan suka fadi da shi shi kansa kuma yace Allah in ba ai ba haka bane ba to ya akai mace daya ce ta zo imratul aziz kuma yace wallahi tasrifa ni kai da hunna mata da yawa ya akai eh to da ta ba eh eh ina sa illa ba da fuskar wannan duk ba shi da ba mahallu shayar da ciki wa illa ta sirra ni kai da hunna eh eh ba ji ba eh
ita ba ta sauke eh ta fi shi girma ita kanta tana tana na da sauran a'a mahallu shahid shine eh ina mana ahmad bi hamad bi alawla ra burhan rabbi Ah, wa- wa- wa- yusuf bai ma ma hamma biha yusuf duk abin da malamai suka faɗa wani abin masu yanka ko jahili ko duk shashanci mutum yana zai yi fasikanci da mace ya ga uban shi ba zai ji balle annabin Allah duk wannan ba ba ba- ba shi bane duk waɗanda suke cikin wannan kisan sun wanke annabi Yusuf eh duk wanda ke cikin kisan shedan imratul aziz da sarkin da aziz shi kenan da aziz Ah. kowanne sai da ya wanke annabi yusuf nassin aya kana so karanta su zaka ji eh eh ah abinda annabi al'ana hassasal haq ana rawatu annabi matan kanta ta wanke shi mijinta kuma yace yusuf a'rif an hadha wastaghfiri li dhanbiki mai kenan shaidan da ke ciki ya ce illa ibadakal mukhlasina Allah kuma ya ce muka zabi yana cikin bayan mu muka zabi zababbun bayan mu duk waɗanda suke cikin hukunsa sai da suka awoke annabi Yusuf to abinda ya ta abinda ya ba annabi Yusuf tsoro ya ce wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilina yana zaune suka zo abinda ya kawo su kenan ko to da suka zo suka zauna yaya aka yi yaya aka yi mace ba ta iya magana da ido da ba- da baki ba ta yi magana da ido ba amma infial me infial eh ma yanayin fuskarta tana gan yana gani mace za ta yi in ka- ak- aka ce to shi ne ba ya ce asharat bi tarfil ayn khifata ahliha isharata mahzunin wa lam tatakallami fa ayqantu anna at-tarf qad qala marhaban fa ahlan wa sahlan bil habib al mutayyib ayan duk kuna zaune na haka kowa zai mai ishara na ce yanzu sai na to sai na faɗi abin da zan faɗa ba za a yi ba ne ina kallo wannan shi a karkashi zai ta yi na zan kirga maka da ido ba a yi eh eh ya ce me ya duk ayar ka karanta duk waɗanda ke ciki wannan kisar ta shafe su kowanne sai da wanke annabi yusuf yasa duk abinda malaman kisar tarihi suke fada sun bata lokacinsu
malam muhammad ya haɗin nan to ya ya abin ya kasance ke ina mana wa hamma biha Mhm. Mhm.
cewar ya himma ina mana wa hamma biha eh suna nuna kamar ya himma a'a mai ke suwa ke nuna ya himmatu yawanci idan
a'a a'a wala kad hammat bihi magana ta kare a'a A'a. wala kad hammat bihi magana ta kare wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih ba dan ya ga burhanin ubangiji shi ba la hamma biha ma fa ma hamma biha
muhammad halau laula eh babu lusati bi talabatil ilm babin da yazo wasiya wasici da aka yi wasiya aka da aka yi ma talabatul ilm a mutunta su a girmama su a kula da su a san yadda za a yi su iya ci gaba da neman ilimi kada a wulakanta su kada a kyale su suna shan wahala kada kada kada wa'annan baki daya shine wasatu bi talabatul ilm ke قال حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال حدثنا الحكم ابن عبد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم وإنس متاني ذاس زومك سنة نما إلمي فإذا رأيتموهم فقولوا لهم إن كن جنسوا كتشيمسوا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم قلت للحكم ما أقنوهم إلى ما أنا وقنوهم قال علموهم ما أنا طالب علمي أنا جرم ماشيني أنا mutunta shi ne saboda abinda manzo Allah ya ce a yi mishi yana cikin girmama ɗalibin ilimi sauwaka mishi hanyar da zai iya samun ilimi shine gidaje a samu masu kuɗi su gina aukaf na talabatul ilmi su suna kwana ciki kyauta shine kamar hostel kenan da ake jami'o'i kaman kaman Kano a ce ai kasar Kano duk kasan Afirka ba abin da ba inda akai Kano musulunci da yawa da addini da ilimi sai a samu masu kuɗi wanda ya gina ribat wanda ya gina wakafi in ɗalibai suka zo karatu a ba su wajen kwana wa mutum yayi karatu har ya gama ya tafiyarsa a ba su abinci wani a ba su abinci a ba su kaza kaza kaza to mutane da yawa sun yi haka a kasan Madina to sa'an nan ɗaliban ilimin kansu kuma fa sai a mutunta su akwai waɗanda suke sayan gidaje su bar sokafi ko shekara in an karbi hayar gidan sai a nemi ɗaliban ilimi wanda suke karatu a harami suke karatu a cikin harami a rarraba musu kuɗi mai shi ya mutu ya fi shekara nawa kaga wannan lada na kai mishi to yana cikin girmama ɗaliban ilimi a kula da halin da suke ciki misali yanzu halin da ake ciki a kano aka ce karfe shida daidai ba a son a ga kowa kan babur to she vice chancellor shugaban jami'a ya ce ya kafa doka duk karatu a jami'a ya kare karfe biyar amma duk karatun da za a yi 4 to 6 karfe 4 zuwa karfe 6 daga bayero university zuwa kura minti nawa zai kai shi zuwa hotoro zuwa dawanau zuwa mil tara zuwa ‘yan kaba zuwa menene da menene minti nawa zai kai shi to waɗannan yaran da suke karatu ɗin nan wallahi tallahi wani dabara ake yi a sa baburin shi mai zai kai shi ya dawo da shi in ba baburin ya hau ba kudin da zai ɗauka ya hau mota daga unguwansu dakata ko da wanau ko mil tara ya zo bayar university ya karatu ya tashi ya koma wallahi ba su da kudi sai dai bar karatu in kuma aka ce an tashi 4 to 6 ana tashi karfe 6 ya zai yi ranar sai ba zai zo makaranta ba to duk mai program 4 to 6 sai ce tun da ɗalibanmu suna shan wahala wani fa daga bayar university ya tashi ba kura ba ko unguwa uku ne minti nawa zai kai shi hotoro ‘yan kaba mil tara ko da wanau to an takura mishi ke wallahi tallahi kudin da zai dauka ya sai mai ya hau babur shi zai dawo ya fi mishi sauki da a ce zai shiga a daidaita sauko mota ya je bayar ina wasu yi karatu ya dawo wallahi uwarsa ba ta da iyayensa ba su da kudin da za su ba shi yau sun gwammace a sai mai ko na naira biyar ne a sami shi zai kai shi je ya dawo amma in aka ce ya dauki a daidaita sau daga yan kaba zuwa biyu ke nau zai biya daga unguwa uku zuwa biyu ke nau zai biya zuwa da dawowa zai kai nawa me ya ɗari shida to kula da ɗaliban ilimi sai ce wannan kara ilimi muna karantarwa ne ɗaliban nan suna da mutunci suna da daraja kuma ga halin da ake ciki sai a ce duk 4 to 6 an canza karatu ya gama 5 karfe 5 kowa ya ɗauki babur shi je gidansu ya zauka lafiya gobe kuma ya ji daɗin zuwa makaranta amma in ba ka 4 to 6 ɗin yana kaɗa musu hanta yana tayar musu da hankali shi da kanshi ya san ba zai dau babur ya zo ba don ya san karfe shida ma karfe shida ma in an kama ka hanya shi balle a ce karfe shida zaka tashi makarantar sannan ka kama hanya kuma to dole ya bar babur shi gida ya nemi mota ya shiga ya je makaranta ya shiga mota ya dawo ba kuɗin da za a yi wannan to in aka sassauta musu wannan sai kaga Allah ya sa mu malaman albarka da makarantar albarka da komai قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا المعلى والله تالله wannan dalibai da kuke gani Allah kada ya san wahalar shekaru 20 da muke akwai daliban da ranan juma'a zai tashi wannan zai shi daga biyu ke zai habbir ge da wajen uwarsa zai shi har wurin sa wajen uwarsa ya nemo abincin da zai zo ya zauna kuma ana ci sati uwarsa za ta har hada da abin da ta hake da shi ta bashi kafin a gama karatun sai an ji ba daɗi ka gama yaro mutum gashi da kyamma ya koɗe ya zama kamar menene da menene ya zama ashasa akbara ga sunan da yawa ga sunan da yawa da Allah a bani rancen kaza da ya karba ya gudu kenan yau sun zama sun gama karatu sun zama manyan ma'aikata sun samu sun zama manyan mutane to amma lokacin da yake karatu sai a sauka a tausaya masa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim shaqqa Allahu alaihi duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata ya takura musu Allah ka takura mishi ya matsanta musu Allah ka matsanta mishi addu'ar manzon Allah Allah ya karba in malami ne yake takura musu ga Allah shi ma takura mishi yayi karatu ya karanta yayi turanci yayi larabci yayi hausa yayi digiri yayi phd yayi masters yayi professor ya karasa gan shi ya kode yana tafiya ba abin da zai ya kode ya rasa me yake ciki ya rude ayi bajinta har an gaji amma in kana tausaya ma bayan Allah sai ga Allah yana sa albarka cikin rayuwarka sai kana da samun ɗaukaka kana da samun kwanciyar hankali an fahimta eh zuwa nawa ai za ka yi magana kana yi da wanda zai shaurare ka ne watakila vice chancellor in ya ji ya ce to gaskiya yaran suna shan wahala ko malaman kansu sun ji su ga cewa manzo Allah ya ce duk wanda ya takura ma al'umma Allah ya takura masa su yi amma wa za ka faɗa ma tun yaushe ake cewa a ɗan ɗaga zuwa bakwai ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم